baya yi ina albasa baya yi ba ta yi ina ma albasa ba wanda yake أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان فيا أحباب رسول الله فيا يطهر وجوه النيرة الطيبة وأيكم خير تهية على هذه الأرض إطلاقا لأنها تهية من عند الله مباركة طيبة وهي قولنا دائما وأبدا السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yan wa musulmi gashi Allah madaukakin sarki cikin ikonsa da ganin damarsa da horewarsa da yarjewarsa ya hore mana ya yarje mana zuwa daidai wannan lokaci da muka saba haduwa don gabatar da karatun alkur'ani mai girma da fassara shi bisa hanyar magabata gwargwadon yadda ya sauƙaƙa yan uwana ina fatan ba ku manta ba jiya mun buɗe karatu a daidai lokacin sallar la'asar wanda muka ce yau zuwa ƙarshen wata ramadana za mu ci gaba a daidai wannan lokaci daga ƙarfe tara na dare zuwa goma to ga shi yau allah cikin ikonsa ya yarda ga mun zo za mu ci gaba roƙona da ku mu nutsu mu bi darussan da ke cikin waɗannan surori da kyau surorinmu surorin da muka saba da su tun muna ƙanana ba ma sama ba nan kuma sai sun sa wani abu saboda masu jamara ku sa ko kyalle haka ku raba tsakanin wato darasa da ke cikin waɗannan surori surori ne da muka saba su muna sauraron su yau da kullum muna jin su amma in ba mu yi da gaske ba darasan da yake cikin su sai su kwace mana kullum kana karanta su a cikin sallah ila wani lokacin tilawarka amma baka iya tuna manonin da ke ciki alhalin sun ƙunshi rayuwa gaba ɗaya sun ƙunshi addini gaba ɗaya sun ƙunshi shari'ar musulunci gaba ɗaya sun ƙunso mana tarihin da zai amfane ni ya amfane ka gaba ɗaya saboda haka nake zakalina da ku mu lura da waɗannan surori yau kamar yadda muka fara jiya yau ɗin mamayin zamu inda muka fara jiyan zamu bi suratul layli za mu fara ta daga farko suratul layli makiyya wannan sura ta layli wato suratul layli a makka ta sauka yawancin surorin da suka sauka a makka suna magana ne akan tauhidi da kadaita Allah kada hada shi da kowa a so manzon Allah a yi masa biyayya a girmama shi sannan a kuma kula da al'amuran da suka shafi addini abinda surorin suke karanta shine malayati sai ihdawa shiruna aya آية 21 وموضوعها الرئيسي الحث على التصديق والإنفاق فديتروا وجنجسكتاوا ده منظور القرآن ده كما تيد دكيا وتعبير عن الخذب والبخل ده ينقوكتي kada a yi ƙarya kuma kada a yi yowa wato abinda sura take karantarwa ce bismillahir rahmanir rahim bari mu ji Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir نعم
سورة الليل مكية وآية وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشيها
نعم والليل إذا تجليها نعم وما خلق الذكر والأنثى زكيا na'am إن مزاجكم لشفيا
fa wannan ayoyi Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai kun ji irin bayanin da muka yi akan ar-rahmanir rahim je ko to abin nan da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ya ce ina rantsewa wallahi idza yaghsha ina rantsewa da dare yayin da ya lullube da duhunsa ayyul matihi kullama baina samai wal ardi jalli tsakanin samai da ƙasai ina rantsewa da dare da wannan aiki nasa Allah ya ce wannan hari na tajalla ina rantsewa da wuni yayin da ya haskaka ay ta kashafa wa zahara ko ta kashafa wa zahara yayin da ya bayyana wa idza idza din da aka kawo a waɗannan gurare fil mawdu'aini li mujarrad zarfiyya kullun idza ba ta zuwa sai li zarf al makan ina fatan ko gane ko imma zarfiyya al makaniyya wanda shine al ghalib al am ko zarfiyya zamaniyya wato mana yace ta zo ne li mujarrad zarfiyya Allah yana rantsuwa da waɗannan lokuta sai ce wannan wa ma khalaqa dhakara wal unsa yana rantsewa wato da abin da ya halicci sammai da ƙasai yace wa ma bi ce wa man khalaqa dhakara wal unsa ba kun ga wanda ya halicci sammai da ƙasai a aqalul aqili li'annahu khaliqul aqli shine Allah mahaliccin kowa da kullum ko ba ka nan bane kun ko ma ba a fara ba a jinjina ta sai ga abin da yake ba shi da hankali to shine malam yace bi ma'ana man wa ma din nan ai wa man khalaqa az-zakara wal unsa da wanda ya halitta sammai da kasai aw ko kuma masdariya wa shay'u alladhi ko alladhi khalaqa az-zakara wal unsa aw hiya ala babiha ko kuma tana babun ta ma din ce masdariya bi ma'ana shay'un wani abu daban ai alladhi yuqsadu biha sifatullahi al-muta'alliqa bil fi'l ana nufi da shi sifar Allah wadda ta hada a sifar Allah wadda ta hada da fi'ilin ina fatan kun fahimci wannan gefen wato sifatul lahi almuta'alliqa bil fi'il sifar Allah wadda ta dace da wannan fi'ilin wato wannan shine bayanan wasu malamai amma malam yace wato wa ma khalaqa khalaqa dhakara wal unsa fiha mas'alatan akwai matsaloli guda biyu وما خلق الذكر والانثى akwai matsaloli guda nawa guda biyu wato matsala ta farko wato bi ma'anar kasam rantsuwar da Allah yi fihi akwai abubuwa guda uku a cikin rantsuwar karan kanta na farko inna ma'anahu wa rabbu zakar wal unsa na rantsi da ubangijin mace da namiji wane ne ubangijin mace da namiji to Allah yana rantsuwa da kansa kenan a wannan a wannan a wannan rantsuwar kamar yadda Allah yana da ikon rantsi da komai lillahi an yi kusuma bi ma sha'a mata sha'a wa haythu sha'a wa anna sha'a Allah yana iko ya rantsi da abin da ya ga dama sai yadda ya ga dama kuma a lokacin da ya ga dama Allah ya rantsi anan ya rantsi da zakar wal unsa matar namiji wasu ka ce magana ta biyu wa ma khalaqa zakar wal unsa wato ya rantsi da abin da yake matar namiji wato kamar yadda yake wal fajr wa layalin وجر na'am وليال عشر na'am والشفع والوتر Allah ya ce wal fajr ina rantsuwa da al fajri wato lokacin da rana za ta fito idan dare ya kusan karewa hasken da yake fito wannan shine fajri Allah yana rantsuwa da shi to malamai suka ce wa ma khalaqa dhakara wal unsa anan abin da ake nufi shafa'i da wuturi ne ko kuma annabi Adam da Hawwa wato matarsa ina fatan kun gane Allah yana rantsuwa da su wato mas'ala ta biyu a ƙarƙashin wannan wato qira'atul amma wa ma khalaqa adh-dhakara wal unsa Allah yana rantsewa wato da abin da ya halatta na mace da da namiji wato Allah ikon sa da ya halatta wannan abun wa qad sabata fi sahih anna abad darda wa ibn mas'ud kana ya qara'ani wato abu darda cikin sabon manzon Allah da Abdullah ibn Mas'ud wanda ake kiransa ibn Abd Ummi wanda annabi ya ce man arada an yaqra al-qur'ana dabban رقبا كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبده wanda yake so ya karanta alqur'ani dan ya shataf yadda yake ya karanta shi daga Abdullahi dan Mas'ud to Abdullahi dan Mas'ud shi yadda yake karantawa wato wazakara wal unsa wato ya dauke bangare ne na rantsuwa tunda kan Allah ce wallahi idza yazaka wan nahari idza tajalla sai ce ni a to shi bai ce ma din ba sai ce wa khalaqa dhakara wal unsa wato Allah ya rantsa da dhakar wal unsa inda Abdullahi dan Mas'ud ina fatan kun gane ku qira'ar su kenan wato duk da cewa wannan qira'ar ba ita ake aiki da ita a gurin malamai ba wato amma dai shahidi a kawo irin waɗannan qira'ar da malamai suka ce tana iya zuwa tafsiri ne na alqur'ani dan duk qira'ar da ta zama da babban sahabi cikin manyan sahabbai na manzon Allah tana iya zuwa fasara ce ta alqur'ani ina fatan yanzu ma'anar wannan wa ma khalaqat zakara wal unsa ta fito garau a in ba ta fito garin mai mai ta Allah ya ce wal layli idza yaghsha ya rantse da dare yayin da ya lullube da jawansa wannan hari idza tajalla na rantse da wuni yayin da ya haskaka sai ya ce ni wa ma khalaqat zakara wal unsa to in mun dauki kirar Abdullahi dan Mas'ud وخلق الذكر والأنثى ألا يا لنسي وخلق الذكر والأنثى يا لنسي ده لسه النمج ده مشي magana ta ɗaya kenan ko kuwa Allah ya rantse da shafa'i da wutiri duk abin da yake ɗaya ɗaya da biyu ya da makaranta wa shafa'i wal watr ko kuma Allah ya rantse da annabi Adam da Hawwa'u malamai suka ce duka waɗannan guda ɗaya guda uku nan in an dunkule su gaba ɗaya kowanne Allah yana iya rantsewa da shi domin Allah yana iya rantsewa da abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama sai yadda ya ga dama kuma yadda ya so ina fata an gane ma'ana ta fito garau Allah ya ce wa ma khalaqa az-zakara wal unsa sai yace mina ne malan Allah ya ce inna sa'yakum lalle ayyukanku lashatta suna da yawa ay mukhtalifa fa'amilun lil janna akwai wanda ke aiki dan aljanna bita'a wa amilin linnar wani kuma yana yin aiki don wuta bil ma'siya da saban Allah wasu fi saba wa Allah Allah ya azabtar da su wasu kuma fi wa Allah biyayya shi yasa Allah ce inna sa'yakum la tatta shi yasa kana ganin in zo ni kokari yake zo gurin karatun alqur'ani murna yake saurari alqur'ani murna yake jihadi san manzon Allah wani ko bakin ciki yake yi ina fatan ka gane shiri ne na Allah wato Allah ya zabe ka sai ka ji alqur'ani Allah ya zaɓe ka kaji sunnar manzo Allah Allah ya zaɓe ka kai aiki da sunnar manzo Allah shi ko wani an dinge kwakwalwar yayin da yaji yaji Qur'an zaji yake ji sai ya ji an sa wasu waƙoƙi masu motsa hankali nan yake murna akwai wanda yake mun malam bana iya bacci a taimake ni da addu'a wallahi na sa ana rera waka sannan yi bacci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuna ganin wannan ba damuwa ba ce saboda haka a yi ƙoƙarin kiyayewa wato yayin da mutum ya samu kansa a cikin irin wannan halin to zai shiga damuwa in bai gyara ba yadda zai gyara ya koma ga Allah dinga roƙon Allah kamar yadda malam ibnu kafir wato ya faɗa ma sahibu tafsir malam ibnu kafir yace wanda duk Allah madaukakin sarki ya shigar da shi wato ya dora shi akan wani tafarki wato yana roƙon ubangiji to Allah zai dora shi ya dawo da shi kan tafarki na daidai mai kyawu in yana roƙon Allah idan bai kauce ba a baya yayin da ya doge yana jin daɗin barnan nan da yake yi to barnan za ta dinga yi masa kanta a zuciya ana goge imaninsa barnar tana yin tsatsa a zuciyar har a goge imanin tsatsa ta rufe imanin baki daya Allah ya tsare mu saboda haka yan uwana darussan alqur'ani darussa ne masu kakkaba gurgubun kafirci masu kakkaba gurgubun bid'a masu kakkaba gurgubun fasikanci da cin amana da ƙarya da sata da zina da yaudara da rena mutane da girman kai da kuma yaudara da yarfa da kaji alqur'ani din maganin wannan ne shi yasa Allah ya ce wa nunazzilu min alqur'ani Allah ya ce wa nunazzilu min alqur'ani muna saukarwa daga shi wannan alqur'ani ma huwa shifa'un abin da yake waraka ne wa rahmatun kuma rahama ne lil mu'minina ga mu'minai amma kuma waɗanda ba mu'minan ba Allah ya ce wala yazidu zalimin Allah ya ce wala yazidu zalimin bai ƙara wa azalimai komai illa khasara sai hasara shi alqur'ani yanda suka ji ƙara badewa suke yau kuma aka ce yau kuma akan suwa aka dira yau kuma me aka gaya mana ku je ku jiyo ku ɗauko mana me aka ce wallahi ba abin da za mu faɗa illa khaira wala naqulu illa khaira wala naqra'u illa khaira wala natafakkar illa anil khairi wala natamanna illa khaira ba ma tunanin ko sai alheri saboda haka abin da za mu faɗa alheri ne ka saurara kai maka Allah ya ce inna sa'yakum la shatta lalle ayyukan ku daban-daban ne akwai wanda yake yin ayyuka na kwarai akwai wanda yake yin munana sai kuma Allah ya ce وأما من عصي وابتغي
na'am وصدق بالحسنى ina za mu kai shi Allah ya ce fa amma man ata wanda duk ya bayar da haƙƙin Allah haƙƙin Allah wa taballahi tsoron Allah wa saddaqa bil husna ya daskata da kyawawan kalmatu shahada kalmomi na kwarai na Allah qalaha wa amila bi muqtadaha ya faɗi kalmar la ilaha illallah kuma ya aiki da abin da la ilaha illallah take korowa fa san yassiruhu lil yusra za mu sauƙaƙa masa sauƙi in ji Allah ko mina so da zaumi sauƙi rayuwar da sauƙi in yana kasuwa ya ji sauki zai samu kuɗi ba sai ya fita kasuwa da dubu goma yake samu amma yau sai ya samu dubu biyu sai ya gode wa Allah ya ya wane ce muna godiya ga Allah tun da an samu abinci mun ji daɗi wannan sauki ne na Allah wani dubu goma yake samu jiya gobe da ya fita ya samu dubu goma sha biyu sai ai kasuwa ba ta yi daɗi ba wannan ba hore masa mai sauki ba ina ba san ka gani wani a gurin aikinsa yana samun girma duk shekara ko shekara biyu amma da shi har yanzu bai kai famunan sakatare ba bai ji daɗi ba an sa masa wannan kunci ne yana zuwa nan gaba wani malami ne ila an aje shi an bashi malantar iya abin da Allah ya bashi shi kuma ba nan yake hari ba wani abin yake hari shi ma nan wato ba a sauƙaƙe masa ba za ku ji bayanin su nan gaba malam ibnu kafir yace inna sa'a kuma na shata ai a'malul ibadi allati iktasabuha mutabadda ayyukan bayi waɗanda suka aika din nan ko suke aikatawa wato suna karo da juna wa mutakhalifa sun saba wa juna fa min amil khairin wa min amil shar akwai mai yin aiki na alheri akwai mai yin na sharri kuma qal fa amma man a'ta wa taqa wanda bi ya bayar da abin da ya bayar domin Allah kuma ya ji tsoron Allah ai a'ta ma umira bi ikhrajihi ya ba da abin da aka yi masa umarni da ya fitar da shi zakka ce kalma ce kyakkyawa domin wannan ma abu ne mai kyau fa ka faɗi magana ga mutane to ko kar ku manta mutum ya danga jin kalma mai kyau a kanka ko da ba ba musulmi bane wato faɗin da Allah ya ce wa qul li ibadi yaqulu allati ya isa ala rama wa qul li ibadi kaza bayina wa qul li ibadi yaqulun lati hi asan bayina gaba daya su dinga faɗin magana mai kyau wa za su gaya wa musulmi ahlu sunna dan izala kowa da kowa kenan yaqulun lati hi asan su faɗa kalma mai kyau ina fikihun yake wa qul li ibadi yaqulun lati hi asan ka gaya wa bayina su faɗa kalma mai kyau ga bayin Allah kada ku dinga faɗin kalma mummuna duk abin da in ka faɗa zai tayar wa wani hankali ko ya bata masa rai in dai ba dole ko kan alqur'ani da hadisi ba kar ka faɗi Allah ne shi wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan sai Allah ce inna shaytana inna shaytana domin shi shaytan yanzabu bainahum suka yake tsakanin su in kuna faɗa miyagun kalmomi wato shaytan sai ya suka tsakanin ku sai hada gaba kana kokarin wa'azi ba za a yarda da wa'azin ba ina fata an gane ko wato kana kokarin karantar da mutane ba za a da karantarwa ba idan kai shugaba ne kana hudin kalmomi kausasa sai ga ba a gane maka duk adalcin ka sai ga ba a gani zaluncin ka ke gani da ka wuce za a maka biyayya dole dan kai shugaba ne amma da ka wuce mutane su zage ka ina ina alherin wannan ina fata an gane ko shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bashiru wala tunasiru yassiru wala tu'assiru ku yi bishara kada ku kori mutane ku sauƙaƙa kada ku zafafa wa mutane kan yi wa'azi ka sauƙaƙa ka lausasa ka yi magana mai kyau ma da yaya ka ƙare da mutane balantana ka waɗi mummuna idan na ciko don muna na kafirci na saka a aljihu da na fasikanci da na bidi'a da miyagun ayyuka duk wanda na gani in yafa masa to wani ne zai zo tare da ni shi ma annabi Allah gaya masa ya ce walau kunta fazzan ghalizal qalbi da ka zama fabban ghalizal qalbi mai kaushin hali mai zafin rai lan fabban min hawlika da sun wato daga wajenka ba mai binka sai in an yi magana a ce so ana masallaci da shi da ana so so yau kuma malam ya da so ake ya ka fada yau dai kan mun ji ta ko kuma a ce bare mu je bare mu je bare mu je mu ji labarin duniya in ka ga malami yana haka ya biya lalace ka ga wa mutane alqur'ani qur'ani sunansa alqur'ani a kowane lokaci kuma salihun li kulli zaman ya dace da kowane zamani saboda haka malamai na taɓa jin wani kasar na malam Jafar wallahi har yau ya mun tasiri yace malanta ba na diya ce ba malanta ba na diya ayi kana aka so dubu mun yadda an yadda an nada ka kai ne wani dan wani amma in an zo a baje karatun mu gani na ilimi yake to abin da muke so kenan kawai mu a zo a baje ilimin mu gani nan muke nema ka gaya mana alqur'ani ka gaya mana hadisi abin da muke nema kenan ina ba san ka gani amma dan an nada ma ka dubga nadi aka ina son mu wato eh sai an zo an hada in an hada za a gane tsakkuwa da aya ina ba ta an gane ko abin da muke gane a gane zallan ilimin da ina yake to wannan shine nadin Allah muke nema ba na ɗin wani mutum ba ina fatan ka gane ko Allah ya ce wa amma man aqa wattaqa aqa ma umira bi ikhraji wattaqa Allah fi umuri yaji tsoron Allah cikin al'amuransa wa saddaqa bil husna ya daskata da gidan aljanna ai an amma an amallahu alaihi wa qala zaid ibn aslam wa saddaqa bil husna qala as-salatu waz zakatu was sawm saddaqa bil husna ya daskata da kyawun ayyuka zaid ibn aslam yace shine sallah da zakka da azumi wa qala maratan وصدقة الفطر والوقت يكيد الزكاة كونوما وقال أبي بن كعب سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناتم بيمن ذن الله وانت إلى دامن شو الله كتبت قليش عن الحسنى قال الحسنى الجنة abin da ake nufi alhusna shine janna wa saddaqa bil husna ya gaskata da aljanna wanda ya gaskata da aljanna labudda an ya amala li talabiha ko kamar da Allah ce lil ladina ahsanul husna waɗanda suka kyautata suna da husna suna da gidan aljanna wa ziyara da ƙari shine ganin Allah kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya fassara al-husna shine gidan aljanna ina fatan kun gane ala ibn Abbas hiya lil khair wato na alheri ake nufi qawluhu wato da yace din nan wa abun nan wa ma man ata wa tada wa saddara al-husna ya gaskata da abin da yake kyakkyawa ya gaskata da aljannar Allah ya gaskata da la ilaha illallah ya gaskata da wato shari'ar musulunci ya gaskata da manzon Allah ya gaskata da abin da yazo cikin alqur'ani wannan Allah ce fa sanu yassiruhu lil isra za mu sauƙaƙa masa sauƙi in ji Allah sai kuma Allah ya ce mini na'am ina zai je Allah ya ce wa amma man bakhila wastagana wanda bi rowa wato ya wadatu da abin da yake da shi wato ya yadda kawai shi wato ya gamsu da abin da Allah yake shi nasa kawai zai aikata wa kazzaba bil husna ya gamsu ya qaryata aljanna ko kalmar la ilaha illallah ko ya qaryata muhammadu rasulullah ko ya qaryata shari'ar Allah ko ya qaryata wato dokoki da na'ala da hujjoji Allah ce fasan yassiruhu lil-usra wannan za mu sauƙaƙe masa tsanani shine annar wuta malam yace waɗannan kalmomi guda biyu wato akwai masaloli guda takwas a cikin su masala ta farko sababin nuzul sababin nuzul an samu ruwaya ta farko daga Abu Darda qala yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi ya ce ma min yawmin طلعت فيه شمسه إلا وبجنبه ملكان يناديان باب وترانا da za ta hoto sai a wannan wannan ko wannan ranar wato a gefan sa an samu mala'iku guda biyu a gefan ranar yasma'an yasma'uhuma khalqullah kulluhum halittar Allah gaba ɗaya suna jin waɗannan mala'ikun illa sakare sai mutum da aljani ne ba sa ji abinda waɗannan mala'ikun suke faɗa Allahumma atu mumfiqan khalafa ya Allah wanda da yake ciyar da dukiyarsa domin Allah Allah ka mayar masa masu kyauta masu sadaka masu alheri masu taimakon yan uwa Allah ka mayar musu inji mala'ikun Allah kullum ko mala'ikun suna wannan babu wata rana za ta fito sai waɗannan mala'ikun suna yin wannan addu'o'in wa mumsikan talafa wanda yake rowa yana hana mutane ga abin da ya kamata ya yaki Allah ka tsora masa asara mala'ikun Allah nake wannan addu'a saboda haka mai son ka taimaki addinin Allah mai taimakon addinin Allah mai taimakon ƴan uwa mai taimakon gajiyayyu da kasassu ka ji matsayinka gurin Allah kai mai ruwa kuma ka ji matsayinka Allah ce fa fi manzo Allah ya karanta fa amma man aata wattaqa wa saddaqa bil husna wanda duk ya ji tso- ya bayar da dukiyarsa ya ji tsoron Allah ya gaskata da aljanna ya gaskata kalmar la ilaha illallah ya gaskata neman lada gurin ubangiji Allah ta za mu sauƙaƙe masa sauƙaƙewa kalma ta biyu ko ruwaya ta biyu a cikin maganar waɗannan ayoyi an amir bin abdullahi bin zubair qala كان أبو بكر يوثق عن الإسلام بمكة وعلى الإسلام بمكة وكان يوثق نساء وعجائب wato Abu Bakar Siddiq babban abokin manzo Allah kun san shi wanda abotarsa ta zo a cikin Alkur'ani Abu Bakar Siddiq wato yana yanta bayi amma bayin tsofaffi da yara kanana da mata yake yantawa sai wato mutane suka dora gaya mai ko babansa Abu Quhaba ya ce ya bunai ya kai dana ya mata kake yantawa kananan yara kake yantawa tsofaffi kake yantawa ina ma masu ƙarfi kake yantawa wanda wata rana za ce wannan naka ne za su amfane ka wanda za su maka amfani sai ya ce masa ya baba inna ma uridu ma inda Allah ni ba wai sun wani ba gidan duniya nake nema ba abin da yake gurin Allah na lada nake nema yana faɗin wannan magana sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi فما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى wanda ya ji tsoron Allah ko ya ba da dukiyarsa ya ji tsoron Allah ya gaskata da kyawawan ayyuka Allah ta fasani ya surhu lil yusra da Abubakar Siddiq ake mas'ala ta uku haqiqatu la ta'ihil munawala wato kyauta ita ce miƙawa a baka ka karba ka karba a babaka wa hiya bil lugha al istimal ibara an kullu nafin aw dharr wato ibara ce ga duk wani abin da zai iya amfani ko zai cutar ya sulu min al-ghayr ila al-ghayr wanda zai taho daga wani je wajen wani wa kad bayyana fi kitab al-amr mala yace mun yi bayani a wani littafi namu akan matsala mai kama da wannan wajen kyauta in na baka abin da zai amfane ka kai ka karba wannan sunan sa aqa to abubakar siddiq irin abin da yake kenan mutanen kirki ma abin da suke kenan mas'ala ta uku wattaqa yace ji tsoron Allah wato magana taqwa shine at-taqwa wa annaha ibaratan an hijabun ma'nawi yattakhidhuhu al-abdu bainahu wa bain al-iqab wato wata ibara ce na wani hijabi ko kanjiya ko wata kariya da bawa zai dauka ya kare kansa tsakaninsa da ukuba ta ubangiji kama anna al-hijab al-mahsus yattakhidhuhu al-abdu mani'an bainahu wa ma yakrah kamar yadda mutum zai dauki garkuwa ya kare kansa daga abin da yake ki to haka nan al'amarin takawa yake kamar yadda malamai suke faɗa wato wanda yake jin tsoro shine kamashin fauka arzu shauki ya hazaru mara wato kamar wanda yake tafiya guri mai kaya yana jin tsoron ina zai taka kafa to haka mutum yake in yana jin tsoron Allah kuma mutum baya zawa mai tsoron Allah sai ya bar abin da ba laifi dan kada ya jangalo mai laifi hadisi na annabi kyakkyawan hadisi manzo Allah ce la yablughu al-abdu an yakuna min al-muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran lima bihi al-ba's wato bawa ba zai zama cikin muttaqin ba sai ya bar abin da babu laifi dan kada ya jangalo mi laifi babu laifi in zo in je kasuwa in sai abin da naga dama in sha abin da naga dama a kasuwa na yi wa Allah laifi ban yi wa Allah laifi ba amma in wani ya zanna a kasuwa gobe in na yawa zai ce kai wannan malamin da yake cece a kasuwa ila ba zai yadda ba ko ba haka nan ba to kaga na jangalo abu mai laifi sai in ki zuwa kasuwa in ci abinci in na zo ta tsaya tsaye ina hutsari ina yawo kai ba hula laifi ne to amma in na kifa wani bai ganni ba na rufe ka asirin kaina amma in na yi wani ya ganni sai ce wannan malamin ba malamin Allah bane yana yawo kai ba hula a ko ina hutsari kawai kawai daga kafa yi kamar wani anne ko ba to ku lura da irin waɗannan abubuwa to mutum bai zama mai tsoron Allah wato sai ya zamo yana yin taka tsantsan shine inji malamai mas'ala ta hudu a ƙarƙashin wannan fil mukhtar mala to abin nan mas'ala ta hudu qawluhu wa saddada bil husna yace akwai maganganu guda uku magana ta farko sakamakon da mutum zai samu shine wa saddada bil husna sakamakon da zai samu gurin ubangiji na lada matsala ta biyu kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah in ji abdullahi dan abbas shine wa saddaqa bil husna matsala ta uku anna aljanna ita ce gidan aljanna qala hul qatada malam shinkiki ya tattara su gaba ki ɗaya ce waɗannan kalmomin guda uku duk sun shiga kalmar wasaddaqa bil husna ina fata an gane ko da kalmar sakamakon da za a samu da la ilaha illallah da gidan aljanna duk abu guda ne ko ba abu guda bane to dukkan su gaba ɗaya sune wasaddaqa bil husna mas'ala ta biyar kullu ma'ana mamduhun fa huwa husna dukkan wani abu da za a yi ba a magance ne ko a aikata ne ko a ma'amalance ne to wannan husna sunansa ina fatan kun gane dukkan wani abin yabo wa kullu amlin mazmum fa huwa su'a duk wani abin da za a zarga aiki ne magana ce yanayi ne mu'amala ce to shi kuma wato shi kuma usra ne wato shine usra husna kyakkyawa aiki yanayi mu'amala magana shine husna fasam yasruhu fasam yasruhu lil usra kuma mummuna yusra kyakkyawa usra mummuna وأول الحسنى التوحيد فرق الحسنى هنا توحيدي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وآخره الجنة وأن كشفت هنا جدان الجنة وكل قول أو عمل بينها فهو قبيح كون إذن أيكي وكما كون إذن أيكي إذا كان توحيدي دا الجنة فهو حسنى كالتالي وأول السوء كلمة الكهري والأول العسرى دا السوء شيني كلمة تكابرتي وآخره النار وأن كشفت هنا وتاء وغير ذلك مما يتعلق به بهما فهو منهما ومراد اللفظ المعبر عنها واختار الطبري مال ابن جرير الطبري يتأل الحسنى الخلق ساكمكو وكل ذلك يرجع الى الثواب الذي هو هو الجنه وانا شيء جدا الجنه شي ما ابو سهم مال محمد الامين شنقيطي كو مال محمد الامين شنقيطي يا ابو سهم شغبان ما تفسيري مال ابن جرير الطبري ina fata an gane ko mas'ala ta shida a ƙarƙashin wannan kalma فسنيسره يتي يعني نهيئ له نخلق له أسبابا زام حلتا مسا دليلي da za su kai shi in ma na alheri in ma na shari Allah tsare wa ijadu muqaddamati thumma nakhluquhu ba'da zalika sa'annan mu halatta masa abin da zai aikata bayan wannan fa in kana hasanan thumma yusra in kattawa ne a ce yusra wa in kana mazmuman usra in mummuna ne kuma a ce usra Allah ya tsare mu والباري سبحانه خالق كل شيء الله شيني مهلكين دكان كومي فإن أراد السعادة هيأ أسبابها للعبد وخلقها فيه إذا الله yana nufin dacewa gabawa sai ya halatta masa alheri da abin da zai tare da masa gidan aljanna da asada din wa in arada shaqa hayya asbabaha lil abdi in yana nufin tabewa kuma sai ya shirya dalilin tabewar gabawa وخلق هذه يعني سوى النم سابرة كنسة وذلك مروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق صحيح أو عن, عن طريق صحيح لقد إن جنتكو يعبد ما قامت عليه أدلة القول وأن ذي كلمة دليلا دا suka zo a ƙarƙashin wannan magana wa ya tadu bi shar'il manqul zai yi ƙarfi da shari'ar da aka tulo mun ma ruya an aliyin kunna fi janazatin bil baqi fata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun je wata jana'iza a baƙi sai manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi ya zo fa jalasa wa jalasna haulahu muka zauna gefen manzon Allah wa ma'ahu udun yankutu bihi fil ardi sai ya rike wani dan tsinke yana tattakar ƙasa da shi shi manzon Allah farafa rasahu ila samai fa qala sai manzon Allah da kansa sama yace ma minkum min nafsin manfusa cikin ko wallahi babu wata rai wadda take limfasawa illa kutiwa madkhaluha sai an rubuta mata mashigarta fa qulna muka ce ya rasulullah anattakilu ala kitabina shin ba za mu dogara akan abin da aka rubuta wa ba tunda an riga an rubuta in ma dai mu yan aljanna ne an riga an rubuta in ma mu yan wuta ne an riga an rubuta to mu dogara mana kawai mu bar aiki fa qala sai maza ya ce bal i'malu fa kullu muyassarin fa lima yusra lahu kowane ɗaya ku yi aiki kowa da abin da aka hore masa fa amma man kana min ahli sa'ada fa innahu yassarahu li amal ahli sa'ada dan aljanna za a sauƙaƙe masa yakin aljanna wa amma man kana min ahli shaqa'i wanda ku dan wuta ne fa innahu yassaru lahu li amal shaqa za a hore masa aikin miyagun ayyuka saboda kar ka ji mamaki idan ka ga wani ya tambaɗe idan ka ga wani ya hutse idan ka ga wani ya tsimauce yana faɗar ƙarya da nufin gaskiya idan ka ga wani ya lalace yana kiran mutane akan kuskure ya dauka daidai yake kai kar ka ji mamaki daga Allah ne haka Allah ya hore masa ko ba haka manzo Allah ya ce ba sai fa kullu miyassar lima khuliqa la kowane ɗaya da abin da aka hore masa in kai dan aljanna ne da ma an riga an sa dan aljanna ne kuma wallahi da yawa ina gaya muku da yawa za ku ga mutane da sunan malinta ranar tashin kiyama su ne sahun gaba a hanyar zuwa gidan jahannama kuna gane ko ai hadisi ne tabbatacce na annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake za a zo da mutum wato ga ayyukansa kayan cikinsa su zuba yana kewaya kamar yadda jaki ke kewaya to kayan zai yi birgima a kai yana cewa cewa ne alaka ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar ba kai ne kake yin umarni da kyakkyawa kake hani da mummuna yace kuntu amuru bil ma'ruf wa lam atihi ina yin umarni da kyakkyawa yake ba na yi wa anha 'anil munkar wa ati ina hana mi abun ayyuka ina aikatawa saboda haka wannan ta shafi malamai da yawa saboda haka malinta suna ta tara kana malami ka ci mama kana malami ka ci haram kana malami ka yi zina kana malami ka yi sata kana malami ka ci amana kana malami ka yi ƙarya kana malami ka yi yarfe kana malami ka yi ƙage kana malami ka cuci jama'a kana malami ka ce a kawo maka kuɗi za ka yi kaza ka ki ina malinta ina malinta to saboda haka malami da aka san shi malamin Allah ne idan dan kama mata ba bai san ta ce a barta a can gefe haka muka san malami ina ba san ka gane sannan malami baya ƙarya baya yarfe baya yaudara shi abin da yake faɗa kullum alheri ne a bakin sa dan alqur'ani ne da hadisi ina ba san ka gane ko saboda haka a kiyaye waɗannan abubuwan ku lura da waɗannan abubuwan da kyan gaske ko ba wai wani lokaci kawai ba ba kuma wani mutum su bi su kalle ba shi karantarsa kowa ma ko alhassan sa'id da yake da irin wannan yanayin malamin banza ne ba na Allah bane wannan shine gaskiya ina fatan kun gane ko duk malamin da yake irin waɗannan abubuwa ba malamin Allah bane malami shine wanda zai faɗa abin da Allah ya ce tsaya iya gaskiyarsa ya karanta alqur'ani ya karanta hadisi mas'ala ta takwas ko ta bakwai a ƙarƙashin wannan ta amma man bakhila da yake wato al-bukhlu ko da yake mala ya kawo karshe a karkashin wancan hadisin yace an samu wasu yara samari guda biyu fa qala al-amalu fima jaffat bihi al-qalam to wannan irin aiki za mu ba al-qalamin ya bushe in yan wuta ne mu ma yan wuta in yan aljanna ne mu yan aljanna wajarat bihi al-maqadir qaddara ubangiji ta riga ta gudana akai am fi shay'in yastanahu ko kuma wani abu ne da ba za a tsara bayan ma da da ta riga an kuta faƙala bal fi ma jaffar bihil alƙalamu annabi ce cikin abin da alƙalamin ya riga ya rubuta ya bushe wajarat bihil maqadiru qaddarori sai gudana kai faƙala fa fi mal amal idan to dan za mu aiki qala i'malu fa kullu muyassar li amalihi alladhi khuliqa la kowa da irin aikin da aka halatta masa in ka ga mutum yana aiki na mummuna kada ka ji mamaki haka Allah ya ga dama dama Allah ya halice shi a wannan gefen mas'ala ta bakwai malai ce kada bayyana haqiqatul bukhli mun yi magana akan matsayin rowa shine hana abin da ya wajaba Allah ya ce a taimaka wa bayi kai kana da abincin da zaka ci wani ya zo ya ce a taimaka kai rowa ka hana wannan shine rowa ina fata an gani kana da guga da zaka ɗebi ruwa wani ya zo ya ce a bashi guga ya ɗebi ruwa kana da gugar sai ka hana wannan shine ainihin rowa wani zai je asibiti bashi da mota ka taimaka mai ka kai shi asibiti sai ka hana ka kai shi kuma ka kiwa da motar kai shi yi rowa ko ka bada kuɗin ya je asibiti yi rowa duk wannan abin da ya waje baka yi ne in baka yi ba yi rowa Allah zai kama ka wannan shi ma yana ɗaya daga cikin Allah tsare mu mas'ala ta takwas wastagana qala ibn abbas istagana anillah wanda ya wadatu barin Allah wa huwa kufru shine ya kafirta fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin wanda ko duk ya wadata ya bar Allah to shi ma Allah ya wadata ya bar talikai wa hum fuqara wa hum wa hum fuqara ilay duk taliku gaba daya kowa mabukaci ne gurin ubangiji wa huwa al-ganiyyu hamid shi Allah shine wadatacce abin godiya wallahu al-ganiyyu wa antumul fuqara Allah mawadaci ne ku ne talakawa wa yashiyu an yakuna al-murad istagana bid-dunya an al-akhirah ko kuma bayan ya wadatu barin Allah ya ƙara wadatuwa da duniya ya bar lahira فركن الى المحسوس وامن به يتركت zuwa ga abin da yake gani yayin imani da shi wa dalla anil maqul ya bar abin da yake ana fahimta sa da hankali wa kadaba bi qarita shi wara anna rahatan naqdi khairun min rahatan nasi'a sai ya ga abin da yake a hannu a huta a yanzu a yi zina a yi sata a ci amana a yi tata a yi yaudara a yi ha'inci yanzu za a samu biyan bukata ya fi abin da ba za a gani ba wanda ranar lahira za a samu wa zalla an wajahin najat ya ɓace barin hanya wadda yake ta tsira wa rabiha tijara wa rabiha tijara allati ittafaqa al-uqala wa ala talabiha wato bai rabauci bai samu rabon wannan kasuwanci ba wanda malamai masu hankali suka yi ittifaqi wajen neman ta malam ya ce ya ce ila jinan wafa li ya'khudh asharatan fil mustaqbal wanda da yayi zai samu lada kashi goma a nan gaba cikin abin da ya kamata a ce ya samu wal khalqu mulkahu dukkan halitta gaba daya halittar Allah ne ba wani wanda yake fiye da mulki na Allah ba wani wanda Allah in yana so ya kama shi ba zai kama shi ba saboda haka a nan ne da ku da Allah ya ce fasanuyassiruhu lil usra za mu hore masa mu sauƙaƙe masa tsanani shine azabar Allah tunda yake abin da Allah ce sai Allah ya ce mina ne malan tunda a can baya ce wasta gana bi malihi an duniya ya wadatu da dukiyarsa barin duniya ko wasta gana bi kubrihi an iman ya wadatu da kafircin sa kin yin imani sai Allah ya ce wa ma yughni anhu maluhu dukiyarsa din nan ba za ta wadatar da shi ko ba za ta radda yayin da ya halaka ko yayin da ya gangara cikin nari cikin wuta wato yayin da ya koma cikin azabar Allah to wannan dukiyar da ya tara ba za ta yi masa amfani ba sai Allah ya ce da yadda abin zai kasance Allah ya ce inna alaina lallai a gare mu ne lal huda shari'a take li tabayyin tariqul huda min tariqil dalal wato bayani na gaskiya wanda za mu ɗora mutum akan dacewa wannan hannunmu ne in Allah wannan wato wato shari'a al-hidayah al-khassa kenan kada ku manta da ita al-hidayah al-khassa takhtalifu an al-hidayah al-amma wato al-hidayah al-khassa at-tawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala dacewa daga wajen ubangiji wato wannan ita ce al-hidayah shine Allah ce inna alaina lal huda wannan irin wannan hidayar ita ce Allah ya ce wa annabi ba hannunsa take ba innaka la tahdi walakin Allah Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta ba kai ne kake shiryar da wanda kake so ba ya Muhammad walakin Allah ya hadi man yasha sai dai Allah shine yake shiryar da wanda ya so saboda ka shiryar ta wane ce sai Allah ce wannan tauhidi ne dacewa amma shirya ta bayani a nuna mutum hanya a shiryar da shi a yi wa mutum wa'azi wannan annabi yana yi kamar yadda Allah ya kira a cikin alkur'ani yace wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wa innaka ya muhammad wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya wato hanya shirayya ya muhammad kana shiryarwa ina fata an gani kenan wannan hidayar hidaya ce amma kamar hidayar da aka wa samuda yake wa amma samudu fa hadainahum fastahabbul ama Allah ya ce wa amma samudu amma samudawa fa hadainahum mun shiryar da su bi ma'ana bayyana lahum tariqal hidaya mun bayyana musu hanya ta shiriya fastahabbul ama alal huda sai suka zaɓi makanta akan shiriya suka zaɓi wata akan imani فاخذتهم صيغه العذاب الهوني بما كانوا يكسبون عذاب تولا كنت تكاما su saboda abin da suka azzama sun aikata ne abu ina fata an gane saboda haka wannan hidaya ce shine Allah ya ce wato wanda duk ya bi hanya ta kwarai to ya sani ta inna alaina lil huda shiriya gare mu ne li ya tama sura amruna bi sulusul awwal wato mutun ya bi al'amuran mu da bin wato hanya ta farko wa nahayna an irtikabi sani da hannun mu kada ya aikata na biyu ya bi ba ma man aka wattaka hali irin na Abubakar da Siddiq ina fata an gane ko a karkashin wancan sababin nuzul ibn kafir ya kawo wani sababi mai karfin gaske wanda yana da kyau is nasta'anu bihi huna wato wani balarabe lokacin annabi a garin Madina yana da dabinansa amma dabinan mai ƴaƴa kuma ƴaƴan masu zaki irin dabinan Madina manya manyan nan to sai ya reshe har ya fada gidan wani talaka shi ko talakan talakan fitik ne ba shi da kokon in ya samu ɗan dabinan da suka faɗo cikin gidansa ya ci da shi da yaransa to ya gama samun abincin wannan wuni sai ya zama shi kuma wannan mai dabinan mai bakin hali ne wato da dabinan ya fada gona gidan wancan sai ya fito hatta yaran a bakinsa sai ya kwakwale ya karbe ya karbe dabinan suna hawa suna ci na hawa yana kwacewa dan dan kararowa ya kwace wannan mutum hankalinsa ya tashi da ya gana wa ‘ya'yansa irin wannan damuwa shi ne ya kawo ƙara wajen mazan Allah shi ya rasulallah ina da makwabcina wannan makwabcinawa yana da dabino amma dabinon reshensa ya faɗo cikin katangar gidana to duk lokacin da ‘ya'yan suka faɗo na kaddanci yara na su zuwa ya ce ya kwace hatta ya tsara na yara na sun sa ba su da ya kwakule annabi ya ce mu je wajen wannan mutum manzon Allah ya taso ya zo wajensa ashe wani balarabe shi ma ya biyo manzon Allah zo yi annabi ya zo ya same ce wani ce kai ne mai dabino iri kaza ce wallahi ni ne mai shi ya rasulullah ai wannan dabino na da albarka yake ga ƴaƴa ga zaki ga albarka ga alheri annabi ce kwarai ka ko ce to ga kuma reshen sa a cikin gidan makwabcinka ce kwarai ka ai sai sa da ya fada sai in je in kwace sai annabi ya ce to ba za ka sayar mana da wannan dabinan ba ya ce wallahi ya rasulullah ina da dabinai da yawa turi in wannan gari in ba da dabino arba'in da in ba da itacen dabinan wannan guda ɗaya manzan Allah ya ƙyale shi ashe wancan mutum da ya biyo manzan Allah yana ji sai ya zaga ya koma ya samu wannan mutum sai ya ce to yanzu an baka wani itacen dabina arba'in irinsa za ka ba da wannan nakar yin shiru su kai ita wannan da biyu na fa kai gaskiya ina son sa ita ya kana son sa in baka irin sa mu yaya irin sa kuma irin sa 40 ito kawo kawo to shi ke sai ya kawo itace da bino ɗai ɗai ɗai guda 40 ya ba shi yace ni kuma ka ba na ka ya ba ni ya ba shi shi wannan da ke yaji abinda manzo Allah ya faɗa yace da ya bayar da ya haƙura an ba shi wani dabinan to za a ba shi gidan aljanna da kuma dabino arba'in da aka ba shi ba bai yadda ba shi kuma wannan da ya zo ya biyo baya ya ba shi dabino itacen dabino arba'in ya karɓa shi kuma sai za da ya je wajen annabi ya ce ya rasulallah abin da na ji kana cewa wancan mutum da ya sayar maka wannan dabinan da itacen dabino arba'in za a ba shi gidan aljanna shin haka ne ce haka ne sai shi to ga itacen dabino arba'in ko kuma ga wannan dabinon ni na je na sayi shi da itacen dabino arba'in a gurin mai shi sannan kuma na ba da shi gare ka ya rasulullah ka sa shi inda Allah ya ce sai manzo Allah ya kira wannan talaka wanda ake kwakware da dabino a bakin yayansa yace zo nan yazo gaba sai yana faɗo ya dauka laifi wajen manzo Allah yace ina dabino nan da reshen sa yake cikin gidanka yace yace to dukan san za mallaka maka naka ne an ba ka dabinan sannan kai kuma da ka sayi wannan dabinan kai kuma dan aljanna ne kai ma da ka samu dabinan kai ma dan aljanna ne to shi kuma wancan fa Allah ya tsare Allah Allah ya sauka Allah ya sauka to kun ga kenan anan Allah ya ce wa inna lana lal akhirata mun karanta ko mun ji ta wannan Allah ya ce wa inna lana ku sani mu a gare mu ne namu ne al-akhirah wal ula duniya da lahira duk ta mutu salat ina fata an gane ko duniyar ta Allah ce lahirar ta Allah ce saboda haka a kowane zuciya mu Allah ka ba mu duniya ko da ba za mu samu lahira ba wannan kuskure ne wannan magana can cikin suratul hud Allah a cikin suratul yunus Allah ce ma kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinata nuwaffi ilayhim a'malahum fiha نوفي إليهم أعمالهم بها وهم فيها لا Allah ya ce man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinata wanda yake son duniya da kalkalinta da da kawarta mawafi ilayhi ma amalahum fa za mu baki wato duniyar mu baki kalkalin nata haka ne ko wa hum fiha la yabkhasun ba za a rage musu komai ba sai dai karshen Allah ce ulaika ma kana lahum fil akhirati أولئك الذين ليس لهم في الآخرة الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار Allah ya ce ulaika laysa lahum fil akhirati ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah wadannan sune da a ranar lahira ba su da komai illa nar sai da wuta وأعلم مبلغه فيها za abin da suka aikata a nan gidan duniya Allah ya ce ya rushe sallah zakati za abin da suka aikata Allah ya ce ba- batil ban- ba ta ce ne Allah baya so batilun ma kanu ya mulu ya baci Allah baya so sannan kuma duk da yake son duniyar ya karkata shi a bashi duniyar ko kara bashi lahira sannan Allah sai ya ga dama dan Allah ta man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasau فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا na'am haka yake lahu jahannama yaslaha man Allah ya ce man kana yuridu al-ajilata ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu wanda yake son wannan gidan duniya mai garaje duniya ajalna lahu fiha ma nasha'u za mu yi bauta masa gwagwadon abin da muke so ba yadda shi yake so ba kuma shi ma liman nuridu ga wanda muke so ba yadda shi yake so ba ثم جعلنا له جهنم sannan mu sanya sa wutar jahannama ya sulaha mazamuman madahura ya kone ta abun kora ko abun zargi abun korewa daga rahamar Allah shi yasa Allah ta inna lana lal akhirata wal ula sai Allah ta fa anzartukum Allah ya ce fa anzartukum ina muku gargadi ay khawftukum ayyuhal mukallafun ina tsoratar da ku ya ku balagagu maza da mata naran irin wata wuta talabwa wadda take huruwa tana ci bi hazar ihdatta ta ita aini ay ta talabwa tana ci tana bal tana tabarbari ta tawakkadu to wane ne zai kone ta Allah ya ce la yasulaha babu wanda zai kone ita wannan wuta ai da kula babu wanda zai shige ta illa al-ashqa sai ko sai ta fafe bi ma'ana ash-shaqi ta fafe wanda ya tabe daga rahamar Allah bai samu aljanna Allah ba duk abinda Allah ya ce shi yaki wannan shine ainihin shaqi ina fata an gane ko wato a alu shaqai sune waɗanda dama ta an riga an rubuta su alu shaqai ne wato diya da yi wato ba zai samu gidan aljanna ba shi yasa kullum musulunci yake so da ni da kai mu dinga roƙon Allah إن الأبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعا فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها باوا زي با زي gushe ba yana aiki aiki irin na yan aljanna sai ya zama tabi kamar zira'i daya tsakaninsa da gidan aljanna sai ya aiki irin na wuta sai shige ta wa innal abda la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'a har sai ya kasance tsakanin shi da wutar bai wuce zira'i daya ba fa ya amul bi amul ahlul janna fa ya- fa yadkhula sai aiki irin na yan aljanna sai shige ta a karkashin wannan hadisin malamai sun yi dogon sabani Imam Malik yana ganin cewa idan mutum ya kawo gargara mutuwa ta zo masa dab sai a lokacin yace ya tuba Allah ba zai karba ba dalilansa suna da dama walaysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara wannan ita ce fahimtar Imam Malik wato walaysat at-tawbatu tuba bata zama ba lil ladina ya'maluna sayyi'ati ga wanda suka yi miyagun ayyuka hatta idha hadara ahadahum al-maut sai da mutuwa ta zai ke musu dab qala sai ce inni tubtu la antona tuba yanzu Allah ce walal ladina yamutuna walallazi na haka nan waɗannan da ya mutu na za su mutu wahun kufara halin suna kafirai Allah ba zai karɓi tubar su ba waɗannan wannan shine dalilin Imam Malik yace wanda ya zo gargara in yace ya tuba Allah ba zai karɓa ba da hadin da wato Fir'auna yayi wato lokacin da ya ga mutuwa kirikiri ya ce shi Allah ne ya kashe wanda zai kashe ya bi- ya ba Annabi Musa da jama'arsa bayan Allah ya tsirtar da Annabi Musa Fir'auna ya bar jama'arsa ruwa ya kama shi ya durme shi sai ce amantu annahu la ilaha illa allazi na'am annahu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu wa ana وأنا المسلمين hatta idza adraka al-gharq sai da durmiyar ruwa ta kama shi ya ji kudu da arewa gaba da ma ba dama ruwa ya shanye shi ta ko'ina sai ya ce annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila ko amantu nayi imani annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila ba abin bauta da gaskiya sai wannan da banu isra'ila suka yi imani da ana minal muslimin ni ina cikin musulmi sai Allah ya ce al'ana من المهتدين الآن ينزلنا ذاك شيء كاتبه وقد أصيت ذاك أسابه tun da can kana sabon Allah ka ce ta Allah ne wa kunta min al-muhsijin ka zama cikin masu barna wal yawma nunajjika bi badanika Allah ya ce fal yawma nunajjika yau da za mu tsiratar da kai bi badanika da gangan jikinka litakuna liman khalfaka ayadan ka zama aya ga waɗanda suke bayanka saboda haka daga yau an gama da kai kan magana ta kare wa imam mali yace waɗannan dalilan in mutum ya zo gargara yace ya tuba Allah ba zai karba ba saboda haka in ya mutu ya mutu kafiri amma sauran malamai imam ahmad ibn hanbal imam da'ad shaykh al-islam ibn taymiya da ibn al-qayyim al-jawziyya da da ulama da'awa da muhammad nasiruddin al-albani suka ce a'a in mutum ya kawo gargara yace ya tuba Allah zai iya karba dan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake wa'azi baffansa Abu Talib kafirai sun zo sun tsaya a kansa annabi ya zo ya ga rayuwar rayuwar ta furin karewa yace ya ammu qul kalimatun uhajju laka biha inda Allah ba faka faɗi kalma ɗaya da zan kawo hujja wajen ubangiji da ita gare ka malamai suka ce da ya ce la ilaha illallah ya zama dan aljanna amma ƙarshe abinda Abu Talib ya ga annabi yace khallini a mutu ala dina bai wannan mutu akan dinin iyayena da kakanni wato haka ya mutu bai faɗi kalma guda ɗaya ba to malamai suka ce da ya faɗi wannan kalmar ai yana kan gargara ko to da ya faɗa da Allah ya gafarta masa to da wannan dalilin malamai suka ce wato idan mutum yana kan gargara in an ce yace la ilaha illallah yace la ilaha illallah zai shiga aljanna da wannan ake yin kawon kare na abin da yake faruwa ga masu mission missionaries da suke shiga cikin abin asibitoci suna zuwa guraren marasa lafiya da sun ga mutum ya zai ce ka ce jesus ce jesus is your savior jesus is your savior yana cewa jesus is your savior ya mutu shi kenan ta ga ya mutu kafiri ko ko kun gane ko to saboda haka ko kuma musulmi kar ku yarda an kun gani ku je ku ce la ilaha illallah kar ku ce mace la ilaha illallah ku ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah in Allah ya sa bakinsa ya dauka ya faɗi wannan kalmar dan aljanna ne dan Allah ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya fil akhirah Allah zai tabbatar da mu'minai da kalma ta kwarai fil hayati dunya nan gidan duniya wa fil akhirah da ranar lahira a nan gidan duniya zai ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah a ranar lahira ma in an tambaye shi man rabbuka zai ce Allah وما دينك ذكي الإسلام ومن نبيك ذكي محمد صلى الله عليه وسلم وأما المنافق أما منافق يسي ها ها لا أدري da kalmar mai sauki za a nan cikin mu gaba daya da mai sauraron mu akwai wanda ba zai cewa addini na musulunci ba ubangiji na Allah annabi na annabi Muhammadu wallahi munafiki duk zaƙin bakin sa duk iya misalin sa ranar tashi kiyama ba zai iya faɗin wannan ba ba zai faɗi ba Allah zai rufe bakin ba Allah ya ce wa yudhillu Allahu zalimin Allah zai batar da zalimi ba zai iya faɗin wannan kalmar ba za a rufe bakin kamar yadda yace alayhi nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum Allah ya ce alayhi nakhtimu a wannan rana za mu rufe alayhi nakhtimu ala afwahihim za mu rufe bakin ba magana wa tukallimuna aydihim hannu zai yi magana wa arjuluhum da kafafunsu haka ne ko wata shaidu arjuluhu kawafon su ba da shaida in hannu yayi magana sai kafa ta ba da shaida bima ya kane ya kasibuna da abin da suka zamo wato sun aikata a nan gidan duniya hannu yana faɗa kafa tana cewa da ni aka yi ba shi kuma ya shiru ba zai iya magana ba sai kop kop kop irin na irin na irin irin na wazo na kurma kop kop kop yana so ya magana ba zai yi ba arifa ba shi ba zai yi ba yana fatan ka gane ko saboda haka ranar tashin kiyama akwai abu mamaki saboda haka abin da ake nema gurina da kai ni gaskiya yadda duka kai da zakin baki yadda duka kai da iya magana yadda duka kai da iya karantarwa wallahi rana ba abin da zai tsara su da kai sai gaskiyar ka sai aikin ka Allah ka ba mu ikon yin gaskiya shine Allah ya ce fa anzartu haka ne ko fa anzartu hum naran ta la yaslaha illa al-ashqa alladhi kazzaba wa tawalla wa sayyidannaha wane ne ba zai shiga ba Allah ya ce wa sayyidannahu al-atqa wanda yake mai jin tsoron Allah al-atqa wato ismu tafdil na taqi at-taqi mai tsoron Allah al-atqa mafi tsoron Allah irin sa Abubakar kenan ina fata an gane ko dan in akwai wani taqi bayan annaba da manzanni to taqi na farko shine wa Abubakar Siddiq ina fata an gane ko dan wata rana manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi yace wane ne yaje ya raka jana'iza yau sai abubakar ce ni ne wa ya ciyar da maraya yau abubakar ce ni ne wa ya gari yana azumi yau abubakar ce ni ne wane ne kuma ya sallama da ɗan uwansa musulmi abubakar ce sai manzo Allah ce waɗannan abubuwa guda hudu ba sa taruwa ga ɗan adam sai ya zama ɗan aljanna bayan gurare da yawa da Allah ya ce abubakar ɗan aljanna ne waɗanda suke zagin abubakar sun shiga uku sun shiga wato sun kaɗe Allah tsare mu Allah ka sa ba jinin mu ba Allah ya ce wa sajannahu hal asqa wato wanda yake jin tsoro zai ne sanci wannan wuta da azaba shine wane ne wannan mai tsoron Allah nan Allah zai yi ma lahu shine wannan da yake bada dukiyar sa ya tazakka wato yake tsarkaka ai mutazakkiyan bihi inda Allah ta'ala yana tsarkake kansa wajen ubangiji بأن يخرجه لله تعالى يفتد بك يدوم الله لا رياء ولا سمعة بعد الرياء وبعد النيمان سنبا فيكون ذاكيا إلى الله يدوم وتركه أوجم أبنجي كما يدعى أبو بكر وابن سما يزرجيش yana yan yara ƙanana da mata da tsofaffi da yanta masu ƙarfi wanda za su yanke shi ya ce abin da yake wajen Allah nake nema sai Allah ya ce me yasa yake yin haka nan Allah ya ce wa mali ahadin indahu babu wani da yake da wata ni'ima a gurinsa da yake nema a sakanta masa yasa yake wannan abun ai lam yuti malahu li radd ni'matin li ahadin bai bada dukiyarsa dan mayar wata ni'ima da wani ya masa ba alaihi kabla zalika kafin wannan me yasa yake yi Allah ya ce illa mutaza'a sai dan neman yarda ta ubangijinsa al'ala madaukaki bi talab rida Allah alladhi amarahu bil infaq dan neman yarda Allah wanda ya masa umarni da ya ciyar shi kuma Allah ne ce wala sawfa yarda lalle Allah zai yarda zai kuma yarje masa wato bima ya tahu min bima ya tahu min as-sawabi fil janna da abinda zai ba shi lada a gidan aljanna ruya anna ababakar ishtara bilalan al-mu'azzab abubakar ya sayi bilal ana azabtar da shi ala imanihi واتقه ينتاشي فقال الكفار إنما فعل ذلك ليد كانت عنده يا أيوانا لا يتعو مثلا الهيري شم ولا, ولا يعرفون الأريحية التي يتمتع بها نفس المؤمن أو تتمتع بها نفس المؤمن وسيئر الأبي أن هالي نقري وأن كان أدى مؤمن يكي جندا إلى شيبا التي وتزر بالمال ودى متيك بردو شهاده منتا وتؤجل ثقتها بالله امنتم wannan wato kikkiawan halin ya hudukiya da amincin da Allah ya hudukiyar fayubniha Allah bima yahsubuha fa haka ne ko fayubniha Allah Allah zai wadata da ita bima yahsubuha fa inna amala siddiqi ayyukan da Abubakar Siddiq ya Allah da shi abadahu anan nar ya nasantar da shi daga wuta wa asabahu Allah bima radiyallahu anhu Allah ya bashi lada da abin da har yadda da shi min as-sawab wa hakaza kullu mu'min dukkan wani mu'mini in yi irin waɗannan ayyuka ya qatali bi tilkal arihiyya yana yin kawa koyi da irin wannan hali at-tabi'a at-tabi'iyya at-tayyiba al-karima na kwarai to shi ma Allah madaukakin sarki zai bashi irin wannan wannan sura ta mu ta kare lokaci kuma ya zo ƙarshe da ya kamata mu dasa aya nan za mu dasa aya mu roƙi ubangiji ya nuna mana gobe da za mu ci gaba a cikin wannan darussa namu kun dai ji yadda waɗannan surorin suke babu wanda ya wadatu da abubuwan da suke kunshe a cikin waɗannan wato abunan surorin ban gane wannan ba na ya alama ce jazakallahu khair wa barakallahu fikum to ina fata Allah madaukakin sarki mun dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh